رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معك أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مجلس قراءة كتاب سنة النسائي آه المجتبى حكم المجتمع majalisinmu na nauke nan?
na 66 66 to bismillah
tarihi tarihi yau nawa ne ga watan 22 ga wata
21 ne wanne ne daidai lissafin fada sarkin musulmi nawa ne yau lissafin saudiya nawa to kuma ƙarshe nasu ɗin za mu koma inda kawai idan azumi ya zo dole a koma nasu Mm. kuma ya yi daidai da uku ina tsammani ga watan janairu hudu ga janairu ko a sabon shekara sabon shekarar da wasu ke cewa happy new year muka muna da wata fahimta sabanin haka shekhin malami a duk salihar usaimi cikin fitattun malamin saudiya yau aka ce gabata malam menene hukuncin a ce da musulmi ya ce ina murnar sabo shekara sai ba da amsa mai harshe biyu ya ce bisa la'akari da cewa abin ya zama al'ada idan ka ce to wannan sabo shekara to ai sabo ce ai ba gariya ba ne alkhairin da ke ciki allah ya ba mu shari allah kare wannan ai ba laifi ba ya ce amma idan ka faɗa bisa la'akari da aƙidar da a kanta aka gina bikin samun ta wani haramun kun fahimta? tun da bayan da aka ce kai wata murnar sabon shekara sai murnar ne za ka yi shekarun kana tafi lokacin da shekarar take sabuwa kai yau sabo bane kana ƙara kusantar kabari murnar ne bikin murnar ma ba nama bane amma tun da shekarar sabuwa ce a to kai na musulunci manan da ya kai shi ne magana saboda haka ko da malaiwa da wancan amsa sai mace ta akwai tsokaci ma a kai sabo shekarar da aka gina wadda take da alaka da bikin haihuwar dan Allah wai a bakin shi na nabi isa dan maryam an haife shi 25 ga disamba kuma karya ne ba haka ba bai tabbata ba biki ne turai suke yi suna kiransa ainihin winter solstice winter solstice idan an ƙare harvest an ƙare gaba ɗaya girbi sai aka shigo winter suna da al'ada na maguzanci akwai ainihin allar rana sun god da aka suka keɓe sunday ranar sun rana ke sanda ita muka riƙe kuma akwai wani karakta ana kiransa st nicholas shine santa claus a america shine kuma father christmas to a lokacin akwai bishiya wadda kwata-kwata sanyi baya mata komai to dai shi kuma christian tree al'adu ne na kafirci bible din su babu inda ya ambaci na kira abin yau kai ka zo ka dauka kana ta komaji kana ta rigima kana kokari ka nemo dalili daga musulunci musulunci kana da izza ba shi zai bi ka don yarda da abin da kake kai ba inda musuluncin ka na gaskiya kuma wace sai ka yi ya za ka yi da lakum dinukum ba za ka tsaya naka ba to wannan na baku kawai ba ka lashe ne gobe gudun tafsirin da za mu dauko tarihin christmas gobe a matsalan juma da yardan allah ita kanta kalmar ya aka yi kaza kaza suwa suka kirkiro ta saboda ka ce wani hafi hafi ne misali na zanta kabari kana magana a yanar hafi hafi hafi al'ada ce ta kafirai kuma a yau sun maida ta ma lokacin gwangwajewa ne kawai da dukkan aikin sa da yawa cikin sun ce karya ne maguzanci ne nabi isa ba lokacin wanda aka haife shi lokacin warm season kuma cikin bible tun daga littafin genesis exodus leviticus numbers deuteronomy habakkuk george wane wane har littafin karshe da book of revelation babu inda aka ambaci christmas babu shi ko a ji bayani allah kai mu gobe wannan kamar yadda muka ji shine ainihin majalisi na normal 66
66 muna cikin kitabul ghusli wa tayammum haka ne iqra بسم الله الرحمن الرحيم باب الاغتسال بالثلج والبرد babin da ke magana a yi wanka bithalji da kankara shine thals shi yasa ake kiran fridge thallaja saboda tana daƙe ruwa ya zama kankara amma ita kankara ana kanta mai asfalt to menene hukuncin wanka kankara ka batta ta narke kai wanka da ita kaddara idan kana da kankara da ya cika masallacin nan ka sami rindime mai randa ka aje za ka narke? za ka narke? ta zama mai to kai wanka da shi shi na abinda na sa'i magana babu da ke magana kan hukuncin wanka bithalji da kankara walbardi da ruwa mai sanyi tanana kajan ce tanana sanya kai sanyi kenan ci gaba أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن مجزأة ابن زاهر أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم Allahumma salli أنه كان يدعو اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد wannan hadisi muslim ya fi da shi 176 haka turmizi 3547 haka nisa'i a gaba baya ga wannan ahmad ya fitar da shi hadisi mai lamba 10918 kuma hadisi ne sahihi yake cewa shi majza'atu dan zahir yace naji abdullahi ibn abi aufa yuhaddithu yana fadi yana bada labari yana rawaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu cewa annabi kana ya kasance da yana roƙon Allah yana cewa Allahumma asali yallahu ne. asalin su kenan yallahu sai aka canza aniya mimun ta zamanto a ƙarshe yallahumma ay ya allahu ya ubangiji tahirni ka tsarkake ni min adh-dhunubi daga zunubai wal khataaya kuma daga tuba tubai tuba tubai shine zunubai akwai tuttube akwai tuntube tuttube zunubi tuntube ai ka san shi wanda ake da kafa misali saboda in ka ce mutum yayi tuttube yayi zunubi kenan jam'in tuttube ku lura da rubutun tuntub shine tuba tubai to annabi yakan yi asal yakan ce Allah ka tsarkake ni daga wato zunubai da kuma tuba tubai Allahumma ya ubangiji naqini ka tsarkake ni minha daga su me kenan zunubai da tuba tubai kama yunaqqa thawbul abyad yanda ake tsarkake farar tufa kalkalkal daga ainihin dauda in ka samu yadi fari sal kamar alwayo misali ba a koko zawati ba alwayo fari kal da bambanci tsakanin alwayo fari sal da kuma a koko da zawati zawati na da duhu da shida koko amma in ka ce alwayo to shi fari ne kal to tufa wadda take baka-baka ko algashi-algashi ko mai dan duhu-duhu ai ba ta nuna dauda ko kamar fara to in ku farar tufa ta samu wanki sosai ya za ta koma kan to sai ce ya Allah ka tsarki yadda ake tsarkake farar tufa daga zunubi daga dauda wato ubangiji ne mai zunubi ne annabi nake wannan magana wani zunubi ya yi Allah ya fi komai in ya yi a koya mana darasi Eh, ni mai zunubi ne kai ma haka ka yadda duk masu kuskure ne mu to mu lazimci tuba kowane lokaci to shi ne yake cewa Allah ka tsarkake ni daga zunubai na daga tuba-tubai sannan Allah ka tsarkake ni daga gare su kama yunaqqa thawbul abyad min ad-dans yanda ake tsarkake fartufa daga dauda Allahumma yallahu ya ubangiji tsahiri ka tsarkake ni bisalji da kankarar rahama wal bardi da ruwa mai sanyi na rahama ruwa tanana da kuma ruwa mai sanyi hadisi ne sahihi to al-imam an-nasa'i tarjamar da shi ne babu lightisali bithalji wal barq to ta ina ne hadisin ya nuna maka mahallin shahidi dan bai ci annabi ya wanka da kankara ba ya ce dai Allah ka tsarkake ni daga zunubaina ko ba haka ba ka tsarkake da ainihin kankarar rama ya ce annabi irtasala bisalji ma qatab ina mahallin shahidi sai mu ce yana cikin ma'ana yana cikin ma'ana ma'ana ubangiji ka tsarkake ni zunubaina gaba daya da kankara ta rahama ai ba sai kankara physically ma'ana a ma'anar Allah ya wanke shi daga duk zunubansa kuma wannan zai baka dama a samu far'i reshe na cewa ya halatta kankara kamar da na faɗa ka sauke ta daga daskarewarta ka zama tsororo kuma ka ɗimama ta da ruwa da wuta kai sannan kai wa kare tun da menene abin fahimta kankara ba ruwa ce mai tsarki ba sai dai idan kankara ne na najasa wani wani abu ne kuma da ba amma duk aishin da muke sha ai ba ruwa mara tsarki ba ne inda za ka bar shi narke ruwa ne dai wanda ka sani irin na yau da gobe arafton ba kuma ana nufin ka ɗauki kankara ka yi wanka ba sai shafi lafiyar jiki a nuna maka dai zunubi yana da zafi kamar wuta to allah ka sanya kankarar rama ka wanke wannan zunubi kuma wannan ya nuna mana muhimmancin roƙon allah kowane lokaci musamman cikin dare Allah ka tashi kai sallar nafila wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman daga ciki bayan sallar asubahi kar ka koma ka kwanta saboda hadisin Abu Wa'il kun gane ko shaqiqu ibn Salam a cikin muslim abu wa'il ya ce wata ran mun yi sallar asubahi barin kamu wannan fa'ida bayan sallar alfijir sai muka fita ni da wasu mutane muka je gidan abdullahi dan mas'ud wa sahabi dan mas'ud sahabi ne kyau ya ce da muka je gidan dan mas'ud ni da wata jama'a fasta'azanna fa'udhina lana bidkhul mu shigo sai wata yana ta ce eh an ce ku shigo ya ce sai za mu shiga sai nisi na ja na ja tunga na tsaya ban shiga ba can muka shiga dan masu da ci an muku izini ku shigo kuma kun tsaya sai ce wallahi na ɗauka ko iyalanka suna barci ne kana ƙoƙarin kau da su daga hanyar da za mu wuce wannan magana sai takarci zuciyar ibn mas'ud sai ce kana tsammanin gafala ne game da iyalan gidan ibn abdulmabat ibn abdulabdul ka ɗauka a gidan na akwai gafala ta suka ce a wani lokaci ne tambayar su da aka yi ana bacci ka ɗauka mu gafalarin mai bacci wannan lokacin kun gane saƙon? kama abota ilimi ke cewa ka koma bacci bayan asubahi ya zama wannan halinka ne alama ce ta gafala da mutuwar zuci sai ya ce alhamdulillahi lalazi a ƙarana yau mana walam yuhlikna bi zunubina ya ce Allah mun gode maka da har ka tabbatar mana da yinin nan namu kaga magana ce ban mamaki yanzu gari ya waye amma ka tabbatar da shi yini abin fahimta shi ne in dai kawai gari da karsashi da bin Allah har rananka haka za ka tafi a cikin karsashi shi sa ce gaba haka in kawai gari da kasala yawan bacci haka shi ɗan sai maka sansari ba ka da wani abu da za ka yi kun gane saƙon sai ya ce da ku yanga ke duba ki gani rana ta hudu ta ce bata hudu ba ya ci gaba da tasbihi subhanallah alhamdulillah allahu akbar bai tanka masa ba ya ce sake dubawa ta ce na a shamsu tala'a rana ta hudu tukun suka tattauna to abin fahimta bayan sallar asubahi ban ce da ku bacci bayan asubahi haram ba la'an faɗa ka abin nufi kare zama wannan shine halinka a cikin wata ruwaya tabbatacce annabi Anas yana da wannan cewa Allah ka sanya albarka a cikin sanyin safin al'umma tashin kai bacci rabon albarkar da ake banda kake amma je ka yi aiki cikin dare ka kwana ka gaji ba za ka iya ba sai kai bacci wannan ai ana magana ya zama halin mutum ne kullum yana asubani sai bacci yana asubani sai bacci shine abin da ake magana kasala ce to a irin wannan lokacin ka ci amfanin lokaci abdullahi dan abbas wataran ya shiga gida sai ga wani yaro cikin ƴaƴan shi yana barci sai ya sa kafa ya hankali shi yace qum atanam fi hadha alwaqt wal barka tatanazzal kana bacci a lokacin da ake kasan albarka to sai na faɗi wata magana nace ina mamaki ƴan kasuwan mu dai a nan ƙasar Kano da ƙasar Hausa kusan gaba ɗaya me yasa ba sa buɗe shago da asubahi sai ɗaiɗaiku kuma annabi ya ce Allah ka sanya albarka a kafin al'umma inda za ka je kudu su laiga za ka gansu da asubahi ko kari ko runhu sai sun riga kan to me samu kuma su kafarin ba sun samu hadisin ba da safiyan nan ku buɗe shago a lokacin akwai harkokin akwai hada-hadar kasuwanci kai zai ku je ku sayo lifton ku je ku sayo siga ku sayo madara ku sayo biredi ku tafi makaranta ba a yi ne da dumun kulle sai sha ɗaya yawanci haka muke haka sai sa abokanan zama in suka kwanci haka sai su buɗe shagun sai mu dubi kuɗin mu ba su kuma ga hadisi na cewa wannan safiyar albarka ce ke sa ga hadisin abubuwa ɗaya hadisin ɗan mas'ud hadisin ibn abbas ko ni yaro da ba na manta shi a nan kasuwar taro ne shi da sassa ga ya buɗe shi haka cin yaron matasa a nan unguwar kubila ko da shi mana nan kokari to volume na kasuwanci da ake da safiyan albarkaci ya tabbata a hadisi su kafar ba su ma hadisi ma imani da hadisin ne to ya kamata mu gyara wannan wannan in ka ɗauki ɓangaren economic yau ma ɓangaren neman lafira ake maka magana da safiyan nan ana sallah asuba ya karka koma bacci yi kokari ka cije sai rana ta hudu in ta hudu ka ɗan kwanta gurgudan hali ka yi sallar duha sannan ka je gida ka riƙe wannan tsarin riƙe wata rana ina sudan a khartoum akwai wani masallaci ina ci masallacin hajji yusuf ina iya tuna abin khartoum Allah kawo zama lafiyar su don da sauran kasar malam da muka je sallah a masallacin sai na ga wasu dattawa a unguwar duk kowanne in ka kalla ba wanda bai kai sittin ba a rayuwar amma ana asubayi sai su yi kuri su yi da'ira kawai suna ta musaffan ƙura'ani ikra ikra na ce ikon Allah malam ba sa barin masallacin rana ta hudu ويصلى الظهر طيب مع السلامة غدا غدا غدا ni sauran mu da irin wannan tsarin kila ka ce ai malam ba sai na yi amma a gida ma ina yi masha Allah amma ya zama mana al'ada ana sallah sai ka je ka bi lafiya baro ka sake kai ta bacci kai te kai te ka yi bacci jiya kusan awanni shida awanni bakwai duk bai shekaru ban ce bacci bayan asubai haramun ba kara kai ni gaba ina magana falala da alkhairi ne kada wannan ya zama shine dabi'a saboda lokacin kaso da rabon arziki ne a fahimto makasudin shigo mana da wannan magana saboda hadisi ne magana Allah tsarkake zunubi muna bukatar tsarkake zunubai zunubai muna fadawa ciki safiya da mutunci wannan hadisi bayani ya gabata hadisi ne sahihi hadisi ne babu lirtisali bil ma'il bari babi da ke magana kan wanka da ruwa mai sanyi
أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد حدثنا محمد بن محمد موسى بن يحيى بن محمد بن كثير الكلبي أبو عبد الله الحراني شيكم هو حدثنا محمد بن موسى بن أعين الجزري أبو يحيى الحراني شيكم هو قال حدثنا إبراهيم بن بن يزيد يزيد بن مردويه القرشي المخزومي الكوفي نعم عن رقبة رقبة ابن مسقلة سورة شكينا نعم.
مسقل العبد أبو عبد الله الكوفي نعم عن مجزأة الأسلمي مجل الأسلمي شيني مجلى ابن ظاهر ابن الأسود الأسلمي الكوفي بررن باواني نقبيل قريش نعم عن ابن أبي أبي أوفى أوفى شيني عبد الله ابن أبي أوفى القمة ابن خالد ابن الحارث ابن أسيد ابن رفاع ابن ثعلبة إلى آخره نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول shi kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗi yana cewa ne اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء Allah ka البارد tsarkake ni bisalj da kankarar rahama wal baradi da ruwa mai sanyi na jin kai da rahama wal ma'il ba- duk ma'ana ɗaya ne ruwa ruwa ruwa a nuna maka ruwa yana da ayyuka da yawa وجعلنا من الماء كل شيء افلا يؤمنون da ruwa ake dafa abinci da ruwa muke kwaba kasa mai gini har kaburburan mu ruwa na taka rawa a wurin wajen binne gawa ana bukatar ruwa da yawa akwai ina ka je kuwa ruwa ruwa na daukan ma'ana iri iri ido hawaye menene ruwa majina kanta ruwa ne. da aka suka ce jikin dan adam ko kashi 60 da nawa ne duk ruwa ne ita kanta rayuwa fi- filin kasan nan ruwa ruwa ke akwai hydrosphere da lithosphere hydro ruwa an gane ko halittun da ke ruwa sun fi mutum ƙashinka ruwa ne asalinka ma ruwa ne na maniyi ko kuwa sadaka ruwa ba abin wasa in babu shi babu rai ko shakka ba inda za ka ba ɗalibai debate ka ce da ruwa da wutar lantarki wani ga muhimmanci wanda ya ce ruwa zai fi ɗaukar tuta sosai haka ne ko? na samu wani debate shekaran jiya bin wasu ɗalibai ‘yan mata ne ɗaya ta ce gina makaranta ya fi gina masallaci ɗaya ta ce ina gina masallaci ya fi gina makaranta debate ne ni ba ƙone mai jari aka ce malam kai ne alƙali na ce to ni na alƙali na ce to in na yake muku hukunci banda appeal aka kare ne ce ai gina masallaci fi gina makaranta saboda farkon makaranta a madina masallaci wannan tattaunawa ce kawai na ba ku misali kamar tsakanin maliku ne da mutane aka ce tsakanin makka da madina waje ta fi daraja maliku ya ce ina madina ta fi ya ce domin kuna takama da makka mai makka da madinan gashi a kwanci ana kaji kwan ɗin imam na malik sun wasu ka ce to ai kafin madinan ta rike sai ga maka ta haife shi tukun aka wasu to ne za ka ɗauka sannan makka ke ɗauke da masallacin da in kai sallah a ciki lada dubu ɗari madina sallah a ciki lada dubu ɗaya ne a takaici wannan wasa kwakwalwa ne a fage ilimi amma ka san amsa a yanzu to mu dawo kan maganar mu da ruwa da wuta yanzu kai da ɗauke maka wuta da ɗauke maka ruwa ne kamsu ai da dai ba su da daɗi ai
wutar ce ke samar da ruwan ma ya ce Ba wutar ruwan ce ne ke samar da wutan kai to wutar ce ke samar da ruwa kuma ya ce a ka canza ai kuma ka ce ruwan ne ke samar da ruwa a'a kuskuren faɗa eh wato alaƙar kwai da kaza Eh.
yadda kaza ta kan yi don haka kwan ma yakan yi kaza al'adar bahaushe yadda dillin yakan yi dillin ke tsayi ta ka yi ani ruwa malam jigo Allah ka tsarkake ni bisalji wal baradi wal ma'il bari عرفتم؟
نعم.
اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر ثوب العبد من الدنس الله كتركك يندى ذنوبينا يندى أكي تركك تفا في فرد تفا من الدنس أي من الوسخ دقى دودا حديثي من صحيح stomach باب الاغتسال قبل النوم wanka kafin a yi bacci ne matsayin nan akwai waɗanda sun saba da su gaskiya kafin su yi bacci su yi wanka tuku to ne hukuncin wannan imamun nasa'i sai dai magana a kai na أخبرنا شعيب بن يوسف shu'aib ibn yusuf an-nasa'i yake shi ma ba nasa'i ne kamar imamun nasa'i نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد مهدي الرحمن بن mahdi ibn hisan ibn عبد الرحمن الأنبري babban mutum da ya rabbi ga alƙalin ainihin wato kufa al'ambari aka ce kai yaro ka san wannan ce na san shi ilimi ne ilimin da na ba da amsa gare shi ya girmi shekarun shi نعم alƙalin ya ce ya walat a rafi ka na jaba الله أكبر.
abdurrahman ibn mahadi cikin manya-manyan malaman hadisi cikin sa'annan imamu na malik ne ko kuma malik ya gami shi da kaɗan da sosinsu al'imamu al'iraki ya kafa hujja da ibn mahadi a cikin baiti alfiya baiti mai lamba 250 je ka karta yake cewa wasahalo fi ghairi mawdu'in rawaw من غير تبيين لضعف ورأوا بيانها في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد yace malamai sun daga kafa hadisi in mawdu'i ne sai fa an yi bayani amma in hadisi ba mawdu'i bane kuma bai shafi aqida ba bai shafi hukunce hukunce babu laifi ina ka samu yace an ibn mahdi wa ghayr wahid daga abdurrahman ibn mahdi babban malami ga su da gudun duniya malam sai kai mamakin su Allah ya rahace su آمين shi عن kuma wa عن معاوية بن صالح mu'awit ibn salih ibn hadir ibn sa'id ibn sa'd ibn farl al-hadrami al-qalim andalusi
عن عبد الله بن قي أبي قيس ibn abi qais abu al-aswad an-nasri الشامي الحمصي
قال سألت عائشة يشي لا تنبي عائشة الصديقة بنت الصديق بنت الصديق الله يكرمك يا رب آمين كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في yace الجنابة ya aisha yaya baccin annabi yake a cikin janaba to kaga nan hadisin ya fito da kai daga wani lungu نعم da sai ka ɗauka wanka kafin bacci نجن دادي bacci na jin daɗi ne Mm.
a yana nufin game da janaba نعم in ya samu janaba yana yin bacci bai yi wanka ba ko sai wanka tukun wannan muhim- muhimmi ne mu san wannan don ya zama mana abun aiki a rayuwarmu abun koyi da shi kuma Allah ya dace da mu آمين Mhm.
أيغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن shin يغتسل annabi a ya tasiru qabla an yanama yana tambayarta ina so ki gaya min annabi yana wanka kafin yi barci da janaba au ko ko a yanamu qabla an yartasila kun fahimta نعم.
kuma ai an yi tambaya inda ya kamata نعم wa zai ba da labari sama da iyalinka بابا kuma kila kai sai ka ce to wannan sirri na ne na ruwanka ha to ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa gaba ɗaya ta al'umma ce نعم
kai ba da makon kun da kwakwa ɗaya نعم
amma shi laqad kana lakum fi رسول الله أسود ta Allah mu samu uswa din تتولى.
to shine yayi mata wannan tambaya qalat قالت sai ta ce كل ذلك قد كان يفعل dukkanin su yana yi ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام kaji fa rubbama rubbama ko rubama da shadda ko ba shadda wani lokaci annabi yakan yi wanka ya yi barci wa rubbama wani lokaci kuma tawadda zai Allah kawai ba sai wanka ba alwala ya yi barci to amma shi ya yi tambaya dama akan wanka ne sai ta kare shi da ilimi نعم wata baya wankan alwala yake yi, kenan ashe alwala ba wanka bane arabtum عرفنا to akwai bayanai da yawa muhimmancin mutum in yana da janaba to kada ya yi bacci wanka kun gane ko مم.
har mai lahallari yana cewa cikin abin da nake tunawa ya ce wala ya hillu liman la ya kadur alma'il barid an ya ce alau hatta ya idda al'a baya halatta ga mutum ya zai kema iyalin shi saboda lokacin sanyi kuma ya san ba zai taɓa ruwan sanyi ba da kwanta da iyali sai ya tattali ara misali yana da hita na dafa ruwa yana da gas cooker ko yana da gawayi ko yana da risho amma yana ganin a ce mutum ya kusanci iyali ga sanyi muku-muku to shi yana ganin ba magana ka to amma ya halatta mutum ya kusanci iyalin shi wanka ya jinkirta sai wace da to sai dai lokacin sanyi irin wannan akwai yiwuwar kasala ta yin mutu kai mutum farmaki to shi ne ta ba shi amsa e yana yi ai ya tasilu muttasilan bil janaba aw yanamu ba'd al-sunat wa hadha huwa al-murad bima sayji'u min qawli ay yaghtasilu min awwal layl aw min akhirih mabuta ilimi sai magana akan muhimmancin haka hadisin da ke cewa wanda ya kwana da janaba mala'iku ba sa zuwa kusa da shi duk dai an ɗauki magana akan mustahabbanci in so samu ne karka yi bacci da janaba kuma ko da ba wai janaba tsakaninka da matarka ba ne kila mafarki kai matashi na iya mafarki ga abin da ya faru ya samu kansa cikin janaba kuma cikin dare in so samu ne ya je wanka kafin ya a gani kuma in har akwai abin da zai ɗimama ruwa to zai ba shi ma nishaɗi da karsashi in yi wanka ɗin ya samu dama da ƙarfi na kiyamun lai Allah karanta da na wannan hadisi tabbatacce ne imam bukhari ya fitar da shi a wuri biyu hadisi na maitan da tamanin da shida da maitan da tamanin da takwas muslim a wuri ɗaya kowace wuri biyu ɗari uku da bin ɗari uku da ainihin bakwai abu dawo da wuri hudu ɗari biyu da ashirin da biyu da ashirin da hudu da ashirin da kuma dubu da ɗari hudu talatin da ainihin bakwai hadisi ne tabbatacce na babu lirtisali awwalin layl babi da ke magana mutum ya yi wanka a farkon dare in yana da janaba domin dare an kasa gida akwai magabata da ɗayansu ya ce yana kasa daren shi gida uku kashi na farko sai ba iyali kashi na biyu ya ta ibada ragon kashi ta istighfar dan ibn umar an ce cikin dare ne tsayuwar dare sai daidaici lokacin da alfijir ya kusa ketowa sai dakatar da kawai ya ta astaghfar saboda Allah ya ce wa bil asharihum to ana so da zaran ka ji kiran sallah irin na farkon nan baka shigar da istighfari kudu da Allah ce kano kalilan minan laili ma bayan Allah ne kirki Allah ka samu na cikin su kaɗan ne suke bacci cikin dare to su ne kuma ya ce kuma da lokacin asubayi suna istighfari karkace to ni na ta bacci ya zai a'a ko baka samu kayan kai ta istighfari istighfari na da ban mamaki al'ajabinsa da ban mamaki Allah ka sa mulzanci istighfari wa mutubar abin da muke ba da amin أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي يحيى بن حبيب بن عربي الحارث وقيل الشيباني أبو زكريا البصري قال حدثنا حماد شيني حماد بن زيد بن درهم الأسد الجحضمي وأن هذا ذاك سي أبو كنسونا حماد بن سلمة
عن برد برد بن سنان الشامي أبو العلاء الدمشق البصري مولى قريش عن عبادة بن نصي شيني بن نصي الكندي الكندي قبيلة كندة وقيل البكري أبو عم وأبو عمر الأزبي الشامي الأردني القاضي الطبرية نعم عن غص... عن غضيف بن الحارث ابن الحارث ابن الزنين نعم قال دخلت على عائشة فسألتها ناجي قلنا عائشة نكمة تنبيتا فقلت نتشي متى أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره yana na Aisha manzon Allah shin ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana wanka ne a farkon dare ko ƙarshen dare
قالت ta ce da shi كل ذلك dukkaninsu كان ربما اغتسل من أوله yi wanka a farkon dare وربما اغتسل من آخره ko ƙarshen dare قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة na ce to wane ne ya ce na ce wane ne خضيف na خضيف ابن الحارث wadda ba ku da littafi muhimmin abu ne a majalisun karatu kana da littafi ba muhimmi saboda alfanu akalla guda uku alfanun farko kana amfani da hannunka kana juya takarda ibada kake alfanu na biyu idanunka na kallon bakin ibada kake alfanu na hudu mai karatu na yi kana bi kana haɓaka arabiyarka ya ƙwari kuma da kina sa'i na wannan magana tuntun tuntuni da alama wasu majalisan mala idan a gaban shi ba da littafi yakan ce kowa koma ba na kuma mai haka ba مم.
to ina ba mu shawara mu mallaki littafi saboda tara alkhairi Allah ka tara mu na'am wannan hadisi sai shi wannan mai ruwaya مم.
an gane ko نعم Hudayf bin al-Harith da yaji wannan bayani an so sai yana wanka a farkon dare da ƙarshen dare daga janaba sai ce alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'atan menene sa'a yalwa godiya ta tabbata ga Allah da ya sa ma abun ashe babu takura ciki saboda idan mutum a farkon dare ga kayanci ba zai iya wanka yanzu ba sai can lokacin da za a je sallah ta shi kaga wannan ya nuna maka dama ba ambaci alwala ba مم.
ba ambata ba kuma hadisi ne sahihi nuna maka cewa addini abu ne mai sauki نعم amma in so samu ne kai a farko مم.
an tambayi sahabai biyu sai na bakar da umar ya ce kai wani lokaci kake wutar ya ce yar sallah ana sallah nake yi." ya ce shi kenan ka ɗau mataki da zai kwantar da hankalinka ba ka da matsala ɗayan su na ji sai na umar ya ce ni ko sai ƙarshen dare ya ce eh kuma wannan ƙwarin himma ce irin taka duk cikin su babu wanda aka gama saboda ka muna sallar lisha yanzu idan kai wuturi don kara bacci rinjaye ka da yawa mutane ba su wuturi ka sana kan cinye dukkan har da niɗin Allah kyauta dalili sai ka ga bacci ya ci ƙarfin ka Ah, an kira sallah na biyu ga shi ban yi wuturi to sai ka fara yin crash program ya kamata ne in ka san kana da kasala ba za ka ana lishayi wuta da ka wuta ko kuwa مم.
raka uku biyu kai sallama shi suke cewa shafari ɗayan kuma wuturi ke in ka ga dama kana iya ukun gaba ɗaya ka yi raka abin ba za ka zauna ba ka tashi ka kawo uku rigis wuturi ke ma'anar wuturi shine odd number mara ɗaya kaga odd ce mara ce uku fa شيما biyar شيما kana iya wuturi da raka a biyar a jere arabtum da haka yani muhimmi ne musaba da abu da zafi-zafi idan kuka san kana da ƙwarin himma duk dare za ka tashi akwai wanda yake in ya samu kanshi hudu zai tashi zai tashi ah ba ga ladananmu ba ka ɗauki misali daga ladanai mana ba sa iya barin za ka ji lokacin dok sun kira sallah himmar da suke da ita kai ma za ka iya himmar kuma ku saba da ta da yara yanzu mana sallah asuba ya karfe nan to ina ba da shawara yara masu nauyin bacci tun biyar ku tashe su ko biyar da minti goma akalla dai a yi faka faka faka za ta shi ma in ka tashe su karfe biyar da minti ashirin da biyar kai kanka yau su ka shirya tukun yaushe ka kinsa kana zuwa sai su koma sake labewa suna yi ta da yara sun ji ƙarshen garin su kwanta su shi kai haƙuri kai ma an yi haƙuri da kai a baya kwarai kuwa يسكن wa amur ahlaka bis salati wasbir ai ha wata ran su ma za su wannan fada din ka tashi ya zaka makara kai ma ka makara to abu ne muhimmi kwarai da gaskiya saba da haka da zafi zafi akan bugi karfe
saboda ka sai ce na gode ma Allah da ya sanya sauki cikin addini babu takura hadisin mu na gaba babu listitari inda lirtisal babin da ke magana mutum ya suturtu lokacin wanka istita
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب
إبراهيم ابن يعقوب ابن إسحاق السعدي أبو إسحاق الجوزجاني مظهر دمشق نعم قال حدثنا النفيلي النفيلي عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل بن زراع بن علي نعم قال حدثنا زهير زهير بن معاوية ابن خديج ابن رحيل ابن زهير ابن هيثم الجعفي نعم قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة ال- الأرزمي أبو محمد عن عطاء عطاء ابن أبي رباح أسلم القرش الفيلي وأنا مالي عطاء daga cikin manyan almajirin ibn abbas نعم.
kuma ibn abbas ya ba shi izini ya yi fatawa a maka kuma ɗan abbas ɗin yana raye a lokacin allah ya ji kansu آمين شنو بكر فاتح kuma bakar fata ne bakar fata lokacin da abdulmalik ibn marwan ya je zai yi dawafi a haram abdulmalik yani sarki ne babba na baro umayya sai wani prince yarima dan khalifa sai ga uban shi khalifa ya ja zauna gaban wannan mutum a ba bakar fata sai ce to baba wane ne wannan da na ga kaje ka kaskanta gaban shi kana sarki yace ya bone ya kai dana izar ilimi ke sama take da izar mulkin da yace ta'allam ya bone kai karatu ilimi kawai sarakunan da shi ne yanzu ɗin ba a rasa amma yanzu aka samu canji an ce gwamna na kiran ka sai ka tafi har ka manta takalmin ka hajji excellency yana kira shi ya kamata ya zo to mana ya samu juyin masu to an turo maka talauciya za ka yi an haɗa ka rigima da masara a to Allah ya kyauta to عن يعلى shi kuma ya samu daga an yi ala ibn umayya ibn abi ubayda ubayd ina أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبرازي to annabi ya ga wani mutum yana wanka bil barazi a filin Allah fetal shine barazi yanzu dan girman Allah mu al'umma ce musulmi Kano gidan musulunci kuma akwai mu da tarbiyya na sha faɗin wannan sai ka ga mutum ƙato ɗan shekara arba'in ba da misali a kogin wudil yana wanka tsirawa ko baya faruwa kududdukai da yawa nan za ka je ka za ga mutane sai ya jama me same ku na taɓa gama ɗaya daga cikin kwamandojin hizba na kanan nan tun tun tun ba ya rasu Allah ya jikin shi sai kuɗin mataki a kan naguma abin ya ganin munkari irin suna kyale in za mu yi rigima da masu shigowa da giya wannan muhimmin lamari ne wannan na waje ne ga na cikin gida tsirara tsirara a gaban mutane a garin musulmi suka ce maguzawa ku kama doka ma ai ba gagarare Sai barara.
sai barare an bar su kallon tsirci haramun ne ta za ku koya ma yara wannan mummuna ba ka misali ka zo kana ba ka ko jin kunya haba jin ba ko wani abin da yake shi ba za ka ce wanka ba ne tsirara amma wani abin da ina kyamar shi yawanci idan ka je airport yau za ka ga wani ɗan kundu inda yake fitsari a wani ai kun gane me nake da haka mutum zai je ya- da kafiri da musulmi yana tsana kallon shi ina kyamar na wudu ba zan iya ba tarbiyya ta bata koya min haka ba. baturen da ya dace da shi نعم to in ya zo kasanmu ya kamata musulunta da wudu ta wake yi mace da kai airport na najeriya ne haka kuma za a tafi da musa dole ne ya zama kana da sakafa na musuluntar da abu ya dace da abin da ake kira civilizational sensitivity naka kana da civilization ya dace to annabi ya ga wani mutum yana wanka fil barazi a filin allah fa annabi ya gaishe
فصعد المنبر sai manzon Allah ya hawa minbari فحمد الله وأثنى عليه Allah ya yaba wa Allah وقال sannan annabi ya ce صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حليم حي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر kai ba manzon Allah sai ya hawa minbari sai ya ce ga magana shi fa sallallahu alaihi wasallam. bayan ya gode ma Allah ya ba mai. in ka hawa minbari ana son ka fara da yabon Allah alhamdulillah ko innal hamdalillah ka'idar minbari ka fara da kai ma Allah kirari ko zuzuta shi shi ya cancanta alhamdulillah inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi wa nastahdi wannan lafazin nastahdi ba shi da inganci amma dai ya shahara araftum نعم to wannan shine dabi'ar minbari wa afna alayhi ma Allah yabo sannan yace ku ji me yace inna Allah azza wa jal ku sani lalle Allah mabuwayi maburun kashi halimun Allah ne hakuri ne wani hakuri da ya wuce mutum zai hau jirgin sama samaniyar ta Allah ce girgijin na Allah ne kuma ya sha giya a sama kuma Allah ya saukar da shi lafiya sau nawa ake yi? sau nawa ake yi? ɗaiɗai ne jiragen saman da ba su ba da giya sai ka tona na ga da yawa daga cikinsu wasu ma ƙarshen musulmi ne mutum ya hau jirgin ruwa daga rotterdam misali a netherlands ko daga england misali zuwa fafa jirgin ruwa ƙato a cikin jirgin ruwa ne kuma za a yi disco a yi zina a ciki ruwan na allah ne iskar tashi ce.
الله kai a yi maka haka a mulkin ka نعم sai duk wani mai haƙurin aka ce allah ya magana ta gaskiya allah shi ne alhamid Mm.
shi ne asabur na to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba mu Allah da wannan sifa yace jama'a Allah fa halim mai hakuri ne hayyun Allah mai kawaici ne shi ne ko ka ce mai jin kunya ne نعم dan yace inna Allah la yastahi Allah baya jin kunya ya buga misali game da sauraka haka Mm.
sannan kuma sitir Allah mai son suturtawa ne نعم kuma yuhibbul haya Allah yana son kunya ta haka wasu ke cewa mafi kyau ba satar zaka ce ba sitir zaka ce so akwai shi abu safar abu gudda suka ce kan suka ce abu sitir نعم kamar da albani ce ya sitir نعم hadisi araftum Allah yana son kunya wa sitra da kareyawa sitirta kunya kamar yana kunya a gun bahaushe naka cewa ne mai kunya ne to yabo ne ko ba yabo ba ne yabo ne in ka ce mara kunya ne zagi ne sosai
to amma akwai kunya wadda ba a son ta kunya ta al'ada mun taso a kasan nan zaka iske dan fari uwa na jin kunyar ta tashi wannan ba shi ake annabi ma hannabi ba a kira shi zaka je gidan surukai a baka abinci ba zaka ci ba, kana jin kunya kwarai mun kunya ne ka ci abinci surukai wa ga maka wannan idan ka hango surukinka a kan titi sai ka sauka da hanya tun daga nesa ka sauka ka yi in aka zo ɗaurin aure ango ba zai zo a ce ina mai ce gani ango sai ce ba ka da kunya sai za ka zo nan to me laifi idan yaro ya ce na zo karɓar matata ce idan yaro makawa kurma a hannun shi ne ita muna da culture ne muna da cultural civilization wanda ba laifi ba ne al'adar mutane mai kyau ana aiki da ita. sun ce adatul balad kas sunnati al'adar mutane mai kyau kamar sunna ce kun gane na'am amma kun yadda dole ka soke ta abinda na gaya muku a misali a ce dan fari ba a kira shi an na taɓa gaya muku akwai matar da na samu labari ɗanta ɗan fari muhammadu in ta wata da ya kama fita ce a shaɗu an na wani rasulullah wato in ta ce muhammadu kamar ɗan ta faɗa eh subhanallah
annabi ne wani jahilci
malin jahilci bai yi ba
Allah ya kare mu amma ka zamanto mai jin kunya ka yi abin banza wannan shi ne musulunci araftun to shi ne ce Allah tabaraka wa ta'ala mai suturtawa ne yana son kunya ta suturtawa daga wannan ne sai ce fa'izar tasala a hadukun falyastatir in ɗayanku kaga hukuncin ya zo na'am in ɗayanku ya zo yin wanka ya suturce kanshi na'am to nan akwai abu biyu suturcewa ma'ana kare wanka a filin Allah shi ne ma'anin don yi wannan magana ne bisa la'akari da wancan abin da suturci ilbaraz so na biyu gidanka da kake da gun wanka a killace ne ai ba fili ba to shi ma dole sai ka sa pants ko balti ko bros ko trouser ko ko ko ko misali ba dole ba ba dole ba sunan da annabi yake nufi shine karka yi wanka a filin Allah ta'ala tsirara tunda ya ga wancan mutum na'am siyaqiyan madalla saboda siyakin to amma wasu suna cewa hatta ma a gidanka inda gida a killace ne in zai yiwu ka nemo pant ɗinka na wanka ne sitartawa saboda akwai yiwuwar kamance ba ka rufe ɗakin ba yara su baka kutse ai ba za ka so haka babu da to saboda gudu wannan embarrassment din ka sa su amma dai babu wani dalili kara da ce dole ne sai mutum ya sa. kawai din kai abu ne muhimmi tuwon girma mai shi na ba ɗaya kenan. na biyu kun ga annabi sallallahu da ya ga wannan mutumin ai bai je wurin ya ce kai me sa kake kaza saboda cikin tsirce sai kawai da kai na uku bai ce wani na gan kaɗa su ba a cikin mimbari a'a kawai sai ya magana a yi shi je a jikin shi to wannan shi ne uslubin annabi uslubi ne ka yi kira zuwa ga ubangijinka bil hikmati wal mau'izatil hasana an gane in ka ga wanda ya wani abin da yake ba daidai ba sai ka ce abin da wasu ke babu kyau misali za ka ga an ce shan ruwa shayi da hagu annabi ko ruwa to mutane suna yi sai ka ga wani yanayi a inda ake waje karka ce kai da kai ke la jefa sakonka shan ruwa da hannu hagu ba daidai ba ne shi zai je a jikin shi aiki kuma ka rufa mai asiri sai ga a hankali hankali ya canza ma in ka ce da kai nake ka keta masa Allah ka samu dace ina tsammanin lokaci na'am fai a nan za mu tsaya Allah muna roƙonka ka haɓaka imaninmu ka haɓaka lafiyarmu Amin.
arziki ka yalwata gidajen musulmi da arziki ya Allah wanda lokaci na sanyi alkhairin da ke ci Allah ka bamu Allah ka raba mu da kasala da ganda da kiyashe mu da mamayewar bashi a kanmu ka ba mu ikon sauke basuka da ke kanmu ya Allah ka ba mu ikon bin sunnar musulmi yadda Allah ya karanta da mu wannan majalisi da majalisun mu gabar Allah ya ƙara albarka wannan masallaci na mu Allah ya ƙara haɓaka shi da imam masallaci da ƙara mai lafiya da mu da mamu duk gaba ɗaya akwai cikin yaran mu Muhammad da ke aiki a azman na samu labarin za a yi masa aiki an yi maki amma yi ko to muna da ko Allah ya bashi lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin akwai